بني ونعبد يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
نعم الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتمنى أن آيوي الله يتو من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه با wani wanda zai ƙi addinin annabi Ibrahim sai wanda bai san ciwon kansa ba. Wala ƙadis ƙafainahu fi duniya hakika mun zaɓe shi a duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin lallai shi a lahira yana daga cikin mutane na ƙwarai id qala lahu rabbuhu aslim yayin da ubangijinsa ya ce da shi ka miƙa wuya qala aslamtu li rabbil alamin nan take yace na miƙa wuya ga ubangijin talikai ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب النبي إبراهيم da Nabi Yaqub sun yi wasiya ga ‘ya'yansu, ya baniya ya ce, Ya kai ɗana, inna Allah hastafa lakumuddin, cewa Allah ya zaɓa muku addini shine musulunci, falata mutunna illa wa antum muslimun, kar ku yadda ku mutu fasce sai kuna cikin da'irar musulunci. waɗannan ayoyi guda uku waɗanda alaramma ya karanto mana Allah maɗaukakin sarki yana ci gaba da ba mu labarin ɗabi'u da halaye na Yahudawa kamar yadda muka sani suratul baqara kusan tun daga aya ta ɗaya zuwa aya ta ɗari da arba'in da ɗaya kusan suna bayani ne akan waɗannan al'ummomi guda uku. Ayoyi na farko guda biyar suna magana akan muminai da sifofin muminai. Ayoyi na biyu suna magana akan munafukai da sifofin munafukai. Ɓangare na uku kusan za ka iya cewa tun daga aya ta arba'in zuwa aya ta ɗari da arba'in da ɗaya. suna magana ne akan Yahudawa da sifofin Yahudawa. Wannan ayar wadda muka karanta ko ayoyin da muka karanta suna daga cikin ayoyin da suke magana akan ɗabi'u da sifofi na Yahudawa. Asalin abin da ya faru, Allah maɗaukakin sarki a rubu'i na farko na wannan Sura ya yi bayani akan waɗansu ni'imomi guda goma. da Allah ya wa Yahudawa, babu wata al'umma da Allah ya mata ni'ima da abun duniya, da rayuwar duniya, da al'amarin duniya fiye da al'umma Yahudawa. Allah maɗaukin sarki musu ni'imomi da abubuwa guda goma. Bayan Allah ya musu ni'imomi da abubuwa guda goma, maimakon su gode wa Allah da waɗannan ni'imomi da Allah ya musu guda goma, sai suka kangare, suka kafirce, suka bijire suka yi wa Allah butulci da abubuwa guda ashirin da tara, ko kuma suka butulce wa Allah da abubuwa guda talatin da biyu. Allah ya musu ni'imomi guda goma, aƙalla ko da za su yi butulcin, ya kamata su yi butulci da abubuwa guda goma, sai zama goma da goma kenan. Amma da suka tashi butulci da kangarewa, sai suka butulce da abubuwa guda talatin da biyu. waɗanne ni'imomi ne guda goma waɗanda Allah ya wa Yahudawa, wala Allah inda na ɗan yi bayaninsu a gurguje tun da suna baya, za su ƙulla mana alaƙa da inda za mu tashi a cikin wannan karatu namu. Ni'ima ta farko da Allah ya wa banu Isra'ila waɗannan Yahudawan shi ne Allah ya tseratar da su daga azabar Fir'auna. Fir'auna ya so ya ɗanɗana musu kuɗa ya azabtar da su ya karkashe su amma Allah ya tsare su ya kare su Allah ya ce wa idna jainakum min ali fir'aun ku tuna lokacin da muka tseratar da ku daga azaba fir'auna ni'ima ta biyu da Allah madaukakin sarki ya musu bayan fir'auna da rundunar fir'auna sun biyo su banu isra'ila da niyyar su kama su su halakar da su sai suka ci karo da wani teku sai ya zama ga teku a gabansu ga fir'auna da rundunar fir'auna sun biyo su a bayansu sai Allah ya umarce su cewa su shiga wannan teku kuma Allah ya ba wa tekun umarni cewa ya ya dare gida biyu ta inda za su iya shiga dan su tsira domin Allah ya kubutar da su Allah ya Allah madaukakin sarki ce wa idh faraqna bikumul bahr ku tuna lokacin da muka raba muku teku gida biyu kuka wuce Allah madaukakin sarki ya kare ku kuma ya halakar da tawagar fir'auna ni'ima ta uku da Allah madaukakin sarki ya musu bayan sun tsallake sun samu kansu cikin walwala da jin daɗi maimakon su bauta wa Allah sai suka dinga bautan dan maraki wannan dan marakin da suke da suka bautawa duk da abin da suka yi ba daidai bane amma duk da haka sai Allah ya musu afuwa Allah ya ce thumma afauna ankum min ba'd dhalik Allah ya musu afuwa akan abin da suka yi wannan ni'ima ce Allah bai kama su da azaba ba Allah bai halakar da su ba ni'ima ta hudu da Allah madaukakin sarki ya musu sai ya aiko musu da manzo kuma ya sauka musu da littafi ya dora su akan shiriya saboda su yi abin da zai amfanar da su duniyarsu da lahirarsu Allah ya ce wa idza atayna Musa al-kitaba wal furqan kaga Allah ya saukar da littafi ga annabin su shine abin annabi Musa ni'ima ta biyar da Allah madaukakin sarki ya musu bayan Allah ya musu afuwa sai suka tuba fataba alaiku kuma sai Allah ya karbi tubar su wannan ni'ima ce ni'ima ta shida da Allah ya yi musu bayan Allah ya halakar da su da tsawa sakamakon abin da suka yi wa Allah duk da haka sai Allah ya raya wasu daga cikinsu, Allah ya ce, Sun ma ba'athnakum min ba'adi mautikum, sannan muka tayar da ku bayan kun riga kun mutu. Ni'ima ta bakwai da Allah maɗaukakin sarki ya musu, bayan Allah ya tashe su, sun shiga cikin sahara suna halin tafiya ga tsananin zafin rana, ga sahara, ga shijejin babu komai, sai suka shiga cikin ɗimuwa da tashin hankali, ga tsananin zafin rana kuma ga ɗimuwa. sai Allah ya musu wata babban ni'ima shine wa zallalna alaikumul ghamam sai Allah ya saukar da girgije ya musu inuwa sai ya kubutar da su daga cikin wannan zafin rana din wannan ni'ima kenan ta bakwai ni'ima ta takwas sai Allah ya dinga saukan musu da wani nau'in abinci mai tsananin daɗi daga sama wa anzalna alaikumul manna wassalwa bayan waccan ni'imar da Allah ya musu na girgije da inuwa sai ya dinga sauka musu da darba da zuma da soyayyen abinci daga sama kyauta daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ni'ima ta takwas kenan, ni'ima ta tara da Allah ya musu, sai Allah ya ba su dama cewa kuma su shiga baitul maqdis ba tare da tashin hankali ko damuwa ba, Allah ya ce wada kulul baba sujjada, ku shiga cikin wannan kofa kuna masu sujjada wannan ni'ima ce. To ni'ima ta goma da Allah ya musu, sai Allah ya dinga bubbugo musu da ruwa daga sama a wannan hali na tafiya, sai ya zama ƙabilu ne guda goma sha biyu, kowane ƙabilu aka fito musu da idan ruwa inda za su dinga shan ruwa suna shayar da dabbobinsu Allah ya ce fanfajarat min husnata asharata aina wannan sune ni'imomi guda goma da Allah madaukakin sarki ya musu to bayan Allah ya musu waɗannan ni'imomi guda goma maimakon su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala su dawo ga Allah sai suka bijire suka kafirce wa Allah suka bijire wa Allah da butulci da abubuwa guda talatin da biyu to cikin abubuwan da suka butulce wa Allah da shi guda talatin da biyu wannan ayar da za mu tashi shi ne na ashirin da tara ragowar duk suna can bayan mun riga mun wuce wannan shi ne na talatin da tara menene na talatin da tara Allah ya ce na ashirin da tara kai Allah ya ce wa man yarghabu an millati Ibrahim ba wani wanda zai ki bin addinin annabi Ibrahim ba wanda zai kangare wa addinin annabi Ibrahim illa man safiha nafsahu sai wanda bai san ciwon kansa ba, sai wanda ya jahilci kansa, sai wanda ya wautar da kansa, sai wanda yake wawa wanda bai san abin da yake ba. Amma duk wanda ya san abin da yake yi, ya kamata ya ba addinin annabi Ibrahim. Wane ne addinin annabi Ibrahim shine addinin musulunci. Amma Yahudawa saboda ba san ciwon kansu ba maimakon su bi wannan da'awa ta annabi Ibrahim da'awa ta tauhidi sai suka kafirce suka kangare suka rika hada Allah madaukakin sarki da wani a wajen bauta kalmar raghiba kalma ce da take yin ta'addi da harfai guda biyu takan yi ta'addi da harafi na fi kuma takan yi ta'addi da harafi na an idan ka ce raghibtu fihi ma'ana na ƙaunace shi na so shi idan ka ce raghibtu anhu na kyamace shi na ƙi shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa faman raghiba an sunnati wanda ya kyamaci sunnata ko wanda yake sunnata to wannan shine wa man yarghabu an millati ibrahim ba wanda zai kibin addinin annabi ibrahim ba wanda zai kyamaci addinin annabi ibrahim shine musulunci illa man safiha nafsahu sai wanda bai san ciwon kansa ba duk wanda ka ganshi baya son musulunci bai san ciwon kansa ba duk wanda ka gan shi bai damu da addinin musulunci ba wanda bai san ciwon kansa ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah madaukakin sarki ya ce, wala qadis nafainahu fid duniya. Hakika mun zaɓi annabi Ibrahim a nan gidan duniya. Me yasa Allah ya zaɓi annabi Ibrahim? Sannan da waɗannan abubuwa ne Allah madaukakin sarki ya zaɓi annabi Ibrahim. Allah ya zaɓi annabi Ibrahim saboda abubuwa guda uku. Allah ya fifita annabi Ibrahim da ragowar talikai da abubuwa guda goma sha hudu. Idan ka haɗa zai baka abubuwa guda goma sha bakwai. Abubuwa uku dalilin da ya sa Allah ya zaɓe shi. Abubuwa sha hudu abin da Allah ya zaɓe shi da shi ya fifita shi akan ragowar talikai gaba ɗaya. Abubuwa uku wanda dalilinsu ne Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa annabi Ibrahim. Abu na farko annabi Ibrahim yana da gaggawa wajen amsa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi Ibrahim yana da ƙoƙari, yana da yunƙuri wajen yin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi. Shi ya sa a aya ta gaba, Allah ya ce, "Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamt." Lokacin da Allah ya ce, "Ka miƙa wuya," ce na miƙa wuya. Kaga gaggawa wajen bin umarnin Allah. Annabi Ibrahim ka yi kaza, ya ce Allah na yi. Wannan shine abu na farko da ya sa Allah ya zaɓe shi. malamai suke cewa duk lokacin da kake da wannan ɗabi'a ko kake da wannan sifa to Allah zai zaɓe ka daga cikin waɗanda kake tare da su inda ya zai zama ɗabi'ar ka shine Allah ya ce ayi nayi Allah ya ce a bari na bari to zaka zama Allah zaka zama kusa da Allah Allah zai kare ka Allah zai ɗaga ka zaka zama kullum Allah Allah yana tare da kai wannan shine abu na farko da yasa Allah ya zaɓa Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam abu na biyu da yasa Allah madaukakin sarki ya zaɓi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shine kasancewar annabi Ibrahim mai haƙuri ne akan dukkanin jarrabawar da Allah ya masa. Allah madaukakin sarki ya jarraba annabi Ibrahim da manya-manyan abubuwa guda biyu, amma annabi Ibrahim ya yi haƙuri da wannan jarrabawar da Allah ya masa. Wannan haƙurin da ya yi sai ya ci jarrabawa. yana cin wannan jarabawa sai Allah madaukakin sarki ya zabe shi kamar yadda Allah ya ce idh tala ibrahim na wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun
na قال إني جاعلك للناس إماما na قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين na wannan jarrabawa wanda Allah ya ce idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun tuna lokacin da ubangijin annabi ibrahim ya jarraba shi da me ya jarraba shi wasu malamai suka ce ya jarraba shi da abubuwa guda biyu jarrabawa ta farko shine da Allah ya kaddara aka jefa shi a cikin wuta wannan jarrabawa ce mun san annabi Ibrahim an yi zamanin da kusan shi kadai yake bautawa Allah ba tare da ya haɗa Allah da wani a wajen bauta ba daga shi sai waɗansu ƴan tsiraru mabiyan shi wannan ta sa ya sha wahala ya haɗu da ƙalubale daban-daban a cikin rayuwarsa babban ƙalubalen da ya haɗu da shi shine mahaifinsa ba irin mataki na biyayya da girmamawa da wa'azi da jan hankali da faɗakarwa wanda annabi Ibrahim bai yi mahaifinsa ba. Ƙarshe idan zai masa magana ma sai ce da shi ya abad ya kai babana yana girmama shi. Amma shi mahaifin idan zai annabi Ibrahim magana baya cewa ya ɗana sai ce ya Ibrahim don ya nuna bai isa ba. Ƙarshe abin da ya ce la'illam tantahi la'arjumannan. idan baka daina wannan abin da kake mun ba ka min wa'azi kana jan hankali na wallahi zan sa a jefe ka ko zan jefe ka wa hajurni maliya ka kaurace bana son na ganka amma mai annabi Ibrahim yace qala salamun alayk yace ya babana aminci ya tabbata a gare ka sa astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafara a wajen ubangiji na duk da haka bai yanke tsammani game da mahaifinsa ba to ƙarshe abin ya kai ya kawo jama'arsa suka yi mitin suka tattauna suka yanke cewa kawai a jefa shi a cikin wuta ya mutu shine abin da ya kamata suka ɗauke shi a cikin majaujawa suka jefa shi a cikin wuta wannan wutar da aka jefa shi ne ba ƙaramin jarrabawa ba ce abdullahi dan abbas allah ya kare ya gare shi yake cewa lokacin da aka jefa shi a cikin wuta kafin ya fada a cikin wannan wutar sai ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan kalma da ya faɗa sai wanda ya halicci wutar sai ya kira wutar ya ba wuta umarni ya ce ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya ce ya ke wuta ga wani bawan Allah nan za a jefo shi a cikin ki sunan shi ibrahim yana fadowa ki canja daga yanayin ɗabi'ar ki maimakon konawa da zafi da turarawa yanzu ki zama sanyi da aminci gare shi yana fadawa cikin wuta sai wuta ta amsa umarnin ubangijinta sai ta canja daga sinadarin da Allah ya yi ta maimakon ta kona ta rura ta yi zafi sai ta zama sanyi da aminci ga wanda ya fado cikin ta shine annabi Ibrahim malamai suka ce da wani zai fada a lokacin ba shi ba da ta kona shi da za su fada da wani banda shi da ta kona wancan saboda umarnin da aka bata ga mutum ɗaya ne shine annabi Ibrahim wannan jarabawa ce annabi Ibrahim ya hakuri akan wannan jarabawa jarabawa ta biyu kirkiri yayi mafarki aka bashi umarni ya yanka ɗansa dan da yake so kuma aka bashi umarni aka ce yanka shi Allah ya ce falamma balaga ma'ahu sa'ya فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى na'am قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين na'am فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين na'am Allah madaukakin sarki ya ce falamma balaga ma'ahu sa'ya yayin da ya kai lokacin da zai iya taimakon mahaifinsa shine dan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya girma ya balaga ya kai irin yadda zai iya taimakon mahaifinsa qala ya bunai sai annabi Ibrahim ya ce ya kai dan dana inni ara fil manam ni na gani a cikin bacci na anni anni asbahuka cewa ni ina yanka ka kamar an bani umarni na yanka ka don mafarkin annabawa gaskiya ne banzur ma za ta ka tsaya ka duba ka ga me kake gani me ra'ayinka ya ka gani wannan shine wannan jarrabawa ce ƙarshe dan ya miƙa wuya ya yadda ya bi umarnin abin da mahaifinsa ya sanar da shi shi yasa a ƙarshen ayar Allah ya ce inna hadha lahuwal bala'ul mubin lalle wannan jarrabawa ce bayyananniyar jarrabawa to wannan jarrabawa guda biyu da annabi Ibrahim ya ce shi yasa Allah madaukakin sarki ya zabe shi ashe yana daga cikin abin da yake sawa Allah ya daga ka Allah ya mai da kai wani abu shine hakuri idan Allah ya jarbe ka da wani abu malamai suna cewa ko a rayuwar duniya Allah baya mai da kai wani abu sai ya jarraba ka barantana kuma a rayuwar lahira duniyar nan ba za ka zama wani abu wajen neman duniya ba sai ka haɗu da jarrabawa to haka kuma lahira ba za ka zama wani abu a lahira ba sai ka haɗu da jarrabawa shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yake to ashaddul bala al anbiya waɗanda suka fi shiga cikin tsanani da bala'i sune annabawa thumma al amsal fal amsal sai waɗanda suka yi kokari suka kamanta irin na annabawa shi yasa dole sai ka yi hakuri a- akan duk wata jarrabawa da za ta same ka sannan Allah madaukakin sarki zai mai da kai wani abu wannan shine abu na biyu abu na uku da yasa Allah ya zaba annabi Ibrahim shine annabi Ibrahim mai yawan godewa Allah ne annabi Ibrahim mai yawan godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya ba mu labari inna Ibrahima na
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين na شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم Allah madaukakin sarki ya ce inna Ibrahima kana umma lalle annabi Ibrahim ya zama jagora ya zama shugaba wanda ake wa biyayya qanitan lillah mai biyayya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce duk wanda yake akan gaskiya ana kiran shi al'umma ma'ana annabi Ibrahim ya zama akan gaskiya shi za ya zama al'umma qanitan lillah mai biyayya ne ga Allah hanifa mai kauce wa duk wata bargurbin hanya ce ma'ana yana bin hanya mai kakkiya baya karkacewa walam yakun minal mushrikina bai zama daga cikin mushrikai ba shakiran li an'umi mai godiya ne gaba da ni'imominsa shine ni'imomin Allah subhanahu wataala duk ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa yana godewa Allah a kanta saboda haka ijtabahu Allah ya zabe shi wa hadahu ya shiryar da shi ila siratal mustaqim izuwa tafarki madaidaici waɗannan abubuwa guda uku su ne dalilin da yasa Allah ya ce wala qad istafainahu fid dunya hakika mun zaɓe shi a gidan duniya to da me Allah madaukakin sarki ya zaɓi annabi Ibrahim ya fifita shi akan ragowar halittu Allah ya zaɓe shi ya fifita shi da abubuwa guda goma sha hudu waɗancan guda bakwai su ne dalilin zaɓin waɗannan sha hudun su ne abin da aka zaɓe shi da shi abu na farko Allah madaukakin sarki ya zaɓe shi a matsayin badaɗayinsa ba wani badaɗayin Allah in ba annabi Ibrahim ba wattakaza Allahu Ibrahim khalila Allah ya riki annabi Ibrahim a matsayin masoyi badaɗayi abin ƙauna na kusa wannan shine abu na farko kenan abu na biyu Allah ya zaɓe shi ya sanya shi daga cikin manya-manyan annabawa guda biyar waɗanda suka fi dukkanin annabawa gaba ɗaya waɗanda ake kiransu ulul azm min ar-rusul Allah ya ce idza akhadna min an-nabiyyin وإذ mithaqan أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم na'am وأخذنا منهم ميثاقا غليظا wannan ayar tana nuna mana waɗannan annabawa guda biyar su ne ulul azm min ar-rusul waɗanda suka bi dukkanin ragowar annabawa to annabi Ibrahim yana ci abu na uku Allah madaukakin sarki ya zabe shi ya zama jagora a koyi wanda ake koyi da shi kamar ayat da ta gabata a baya wacce ainihin wato muka karanta qala inni ja'iluka lin-nasi imama Allah ya ce zan sanya ka ka zama shugaba jagora wajen kira zuwa ga Allah jagora wajen jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na hudu, Allah ya sanya dukkanin annabawan da suka biyo bayan shi zuriyarsa ne. Babu wani annabi ko manzo wanda ya biyo bayan annabi Ibrahim wanda baya daga cikin zuriyar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tun daga ‘ya'yansa irin su annabi Ishaq, annabi Ismail, in kan idan ka gangaro ga jikokinsa irin su annabi Yaqub, har zuwa ga manzan irin su annabi Isa, har zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su zuri- zuriyar annabi Ibrahim ne alaihi salatu wassalam. Abu na biyar daga cikin zaɓin da Allah maɗaukakin sarki ya masa shine Allah ya sa shi mai gaskiya kuma annabi. وذكر في الكتاب إبراهيم نعم.
واذكر في الكتاب إبراهيم نعم.
إنه كان صديقا نبيا Allah maɗaukakin sarki ya ce ka ambata musu labarin annabi Ibrahim a cikin littafi. Cewa shi annabi Ibrahim mutum ne mai yawan gaskiya kuma annabin Allah ne. Wannan shaida ce daga wajen Allah cewa shi mai gaskiya ne. Abu na shida, Allah maɗaukakin sarki ya sanya wuta wadda ta saba tana ƙonawa tana kashewa tana halakarwa ta zama sanyi da aminci gare shi kamar yadda muka ambata a baya abu na bakwai Allah da kansa ya yi masa shaida cewa shi mumini ne da kansa Allah ya masa shaida cewa annabi Ibrahim mumini ne innahu min ibadina almu'minin cewa annabi Ibrahim yana daga cikin bayina muminai abu na takwas Allah madaukakin sarki ya sanya shi abun koyi uswatun hasana annabi Ibrahim abun koyi ne domin addinin da annabi Ibrahim yake akai shine addini ne na musulunci addini na tauhidi kamar yadda Allah ya ce kad kanat lakum uswatun hasana قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم na'am إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله Allah madaukakin sarki ya ce kad kanat lakum uswatun hasana lalle kuna da kyakkyawan koyi ga annabi fi Ibrahim ga annabi Ibrahim ko kuma lalle akwai gare ku kyakkyawan koyi game da hanyar da annabi Ibrahim yake bi ma'ana addinin da annabi Ibrahim yayi ya kamata ya zame muku abun koyi kuma ku yi irin wannan addini din kamar yadda Allah a wata ayat ce thumma auhayna ilayka an tattabi' millata ibrahim sannan muka yi maka wahayi ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka ba addinin annabi ibrahim hanifa addini ne wanda bai- ya kauce daga dukkanin fandarewa addini ne mai kake wa ma kana minal mushrikeen abu na tara Allah ya umarce shi da ya gina ɗakin Ka'aba kuma ya gina ɗakin Ka'aba tare da ɗansa annabi Ismail, kuma Allah ya karɓa musu wannan aiki da suka yi na gina ɗakin Ka'aba. Abu na goma, Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ‘ya'ya manya-manya guda biyu, kuma dukkaninsu manzanni annabawa bayan girma ya same shi, bayan ya yanke tsammani daga haihuwa, Allah ya ba shi kyautar waɗannan ‘ya'ya, ya suka zama annabawa kuma suka zama manzanni sannan Allah ya bashi jika ya zama annabi kuma manzo Allah ya bashi annabi Ishaq annabin Allah manzan Allah annabi Ishaq ya haifi da annabi Yaqub annabi Yaqub annabin Allah manzan Allah annabi Yaqub ya haifi da annabi Yusuf annabi Yusuf annabin Allah manzan Allah wannan duk zuriyar annabi Ibrahim ce alaihi salatu wasallam wannan zabin Allah ne malamai suka ce annabi Ibrahim ya ga ɗansa annabi Ishaq sannan ya ga jikansa annabi Yaqub annabi ibrahim yana raye aka haifi jikansa annabi yaqub alaihi salatu wassalam kamar yadda zamu ji ainihin wato nan gaba to wannan ni'ima ce sannan abu na goma sha ɗaya Allah madaukakin sarki ya saukar da sura sukutum guda ɗaya da sunansa ita ce suratu ibrahim kamar yadda zamu karanta nan gaba abu na sha biyu Allah madaukakin sarki ya bashi nauyin kulawa da ƙananan yara a gidan aljanna kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa yara ƙanana wanda ba su balaga ba idan suka mutu suna kan dutse a a wani dutse a gidan aljanna suna ƙarƙashin kulawar annabi Ibrahim cewa annabi Ibrahim zai ta kula da su zai ta kula da su ba zai daina kula da su ba har sai an tashi alkiyama iyayensu sun shiga aljanna ya mai da su hannun iyayensu shi yasa duk wanda Allah ya kaddar dan shi ya mutu yana karami da izinin Allah annabi Ibrahim zai kula masa da wannan yaron za a dawo masa da wannan yaron nashi a gidan aljanna insha Allah ta'ala wannan zabi ne da Allah madaukakin sarki wa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam abu na sha uku shine Allah ya yabe shi tun yana raye haka kuma Allah ya wanzar da yabansa har tashin alkiyama shi yasa Allah yake cewa wa tarakna alaihi fil akhirin haka muka bar ambatansa da yabansa a bayansa har tashin alkiyama salamun ala ibrahim aminci ya tabbata ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kadhalika najzil muhsinin kamar haka muke muka mukan sakankawa masu kyautatawa malamai suna cewa innamal mar'u hadith shi mutum labari duk inda ka kai labari dole wata rana sai an yi labarinka ko dai in ka bar duniya a yi labarinka ko kuma in ka tashi daga inda kake zama ka tafi wani kuri a yi labarinka amma a matsayinka na ɗan adam dole kai labari ko dai ai labarin ka kana raye ko kuma ai labarin ka bayan ka mutu shi yasa suka ce fa kun hadisan hasanan i kokari ka zama labari mai kyau ga wanda zai yi labarin naka kar ka yadda labarin ka ya zama mummunan labari kar ka yadda idan ka tashi ka bar masallacin nan a faɗi mummuna a kanka kar ka yadda idan ka bar duniya ka koma lahira a faɗi mummuna a kanka i kokari idan ka tashi ka bar masallacin nan abinda za a faɗa a kanka alkhairi sannan ka yi kokari idan ka bar duniya ka koma lahira ya zama abinda za a faɗa a kanka alkhairi ne to shi annabi Ibrahim Allah ya wanzar da yabansa bayan ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa abu na goma sha hudu wanda daga cikin abubuwan da Allah ya zaɓi annabi Ibrahim da shi shine hattashin alkiyama musulmi yana yi wa annabi Ibrahim salati duk lokacin da za ka yi salati mafificin salati mafi tsadar salati mafi darajar salati shine salatin da zaka sanya annabi Ibrahim a ciki shi yasa ake kiran shi salatu ibrahimiyya wanda zaka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin sai ka ce kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan hattashin alkiyama duk musulmin da zai yi salati sai yayi wa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam salati wannan shine fadin Allah ta'ala da Allah madaukakin sarki ce wala qad istafainahu fid dunya haqiqa mun zabe shi a duniya shi annabi Ibrahim mun ambaci dalilin zabin sa da kuma abubuwan da suka sa Allah madaukakin sarki ya zabe shi sai Allah ya ce wa innahu fil akhirati lalle shi annabi Ibrahim a lahira lamina salihina yana daga cikin mutane managarta yana daga cikin salihan bayi yana daga cikin bayi na Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce iz qala lahu rabbuhu yayin da ubangijinsa ya ce da shi aslim ka musulunta ka miƙa wuya qala aslamt yace na musulunta na miƙa wuya li rabbil alamin ga ubangijin talakai wasu malamai suke cewa idan ka zo zaka fassara wannan ayar yana da kyau ka kulla alaƙar aya ta farko da ta biyu idan kana so ka kulla alaƙa tsakanin waccan aya da mai binta shine ka fara fassara aya ta biyu shine id qala lahu rabbuhu aslim lokacin da ubangijinsa ya ce da shi ka miƙa wuya qala aslamt nan take ce na miƙa wuya li rabbil alamina ga ubangijin talikai wannan miƙa wuya da yayi shine Allah ya ce inna Allah hasafahu ma'ana wannan miƙa wuya da yayi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bamu labari shine inda Allah madaukakin sarki ya ce wala qad istafainahu fid dunya Allah ya zabe shi a duniya ne saboda ya musulunta ya miƙa wuya ga Allah ashe mataki na farko idan kana so Allah ya zabe ka ya mai da kai wani abu ga musulunta kuma ka tsaya akan musulunci kuma ka miƙa wuya ga Ubangijin talikai. Me yasa ya ce aslamtu li rabbil alamina Ubangijin talikai yayi amfani da kalmar rabb. Malamai suka ce kalmar rabbu kalma ce da ta kunshi abubuwa guda uku. Abu na farko shine al-khalq. Abu na biyu shine al-mulk, abu na uku shine at-tadbir. Idan aka ce rabbu shine ya hada da mamallaki. Ya hada da kai mai halitta, wanda yake mallakar halittar wanda yake gudanar da al'amuran halitta shine rabu ma'ana shi yayi halitta shi yake mallakar halitta kuma shi yake gudanar da al'amuran wannan halitta wannan shine rabu wannan rabu din rabu ne in aka ce al'alam shine duk wani halitta koma bayan Allah madaukakin sarki shi ake kira alam shi yasa Allah shi ya halicci duniya da abin da ke cikin duniya Allah shi yake mallakar duniya da abin da ke cikin duniya. Allah shi yake gudanar da duniya da abin da ke cikin duniya. To idan ɗan adam ya yarda da wannan, idan ɗan adam ya gamsu da wannan, bai kamata a same ka kana bauta wani kuma bayan Allah ba. Bai kamata a same ka kana jin tsoron wani sama da Allah ba. Bai kamata a same ka kana neman sa'a da taimako a gurin wani kuma bayan Allah ba. domin Allah shi ya halittu duniya gaba ɗaya shi yake mallakar duniyar gaba ɗaya shi yake tafiyar da duniyar idan aka ce tafiyar da duniya ana nufin azurtawa talautawa ɗaukakawa ajewa ba da lafiya jarrabawa da rashin lafiya tayarwa miƙarwa kwantarwa ɗagawa duk Allah shi ne mai wannan to idan ka yadda Allah shi yake mallakarka Allah shi ya halince ka Allah shi yake ɗaga ka yake ajje ka yake baka yake hana ka yake jarraba ka yake yaye maka yake ɗaga ka yake dawo da kai baya idan ka yadda da wannan bai kamata ka bauta wani in ba shi ba ko bai kamata ka nemo wani abu a gurin wani in ba shi ba sannan bai kamata ka miƙa rayuwarka gaba ɗaya in ba ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya maka waɗannan abubuwa ba shi yasa malamai suke cewa asalin ɗan adam ƙasa ne asalin ɗan adam ƙasa ne to duk lokacin da ɗan adam ya yarda da asalinsa ya ce tun da ni asali na ƙasa ne bari kullum na yi ƙasa ƙasa na yi ta yin ƙasa na yi ta yin ƙasa to idan ka yarda da asalinka kullum ka zauna kai a ƙasa kake to wata rana Allah maɗaukakin sarki zai ce da kai ya kai bawa na bari in ɗaga ka sai Allah ya ɗaga ka sama amma idan ka ce za ka bar asalinka kai ai ba a ƙasa kake ba kai kullum a sama kake kai kai ne kai kai kai ne ka isa kai kai ne mai yi to wata rana Allah zai ce ya kai ɗan adam ko ma asalinka sai Allah ya dan kufar da kai an daina jin labaranka shi yasa in kai ƙasa sai Allah ya ɗaga ka in kai sama sai Allah ya dawo da kai ƙasa shi yasa za mu ga shaidan abinda ya halakar da shi cewa ya zai sama sai Allah ya dankufar da shi. Fir'auna abinda ya halakar da shi nunawa ya zai sama sai Allah ya dankufar da shi. Shaitan ya ce ana khairun minhu khalaqtani min tin wa khalaqtahu min nar khalaqtani khalaqtahu min narin khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin cewa Allah ni ni ne na isa na fi shi alkhairi sai Allah ya ce baka isa ba Fir'auna ya buɗe baki ya ce, Ana rabbukumul a'ala, ni ne Ubangiji na sama, ni ne maɗaukaki, sai ga Fir'auna ya dawo Allah ya ce, Koma ƙasa, sai Allah ya haɗa da shi. Shi ya a matsayinka na ɗan adam, idan kana so Allah ya ɗaga ka a rayuwar duniya, Allah ya ɗaga ka a rayuwar lahira, to ka tsaya a asalinka, cewa baka kai ba, cewa baka isa ba, cewa kai ba wani abu bane, cewa Allah shine isashe, Allah shine ya kai, Allah shine komai, sai Allah bai da kai wani abu. shi yasa malamai suke cewa kowane ɗan adam mataki na farko a rayuwa ya fara tunanin ya alaƙa shi da Allah take kowa ya tunanin ya alaƙa shi da Allah take duk masallacin nan ba wanda bai san alaƙa shi da Allah ba duk a cikin mu kowa ya sani idan alaƙarka da Allah tana da kyau ka sani idan alaƙarka da Allah ba ta da kyau ka sani ba wanda bai sani ba to mataki na farko idan ka san alaƙarka da Allah akwai matsala to ka yi ƙoƙari ka gyara alaƙarka da Allah ka gyara alaƙarka da Allah a boye ka nuna wa Allah baka isa ba ka nuna wa Allah baka kai ba ka nuna wa Allah kai ba wani bane ka nuna Allah shi shine shi ya isa shine mai yi gare shi ka dogara to yanzu Allah zai mai da kai wani abu amma idan ya zama kana nuna wa mutane kai mutumin kirki ne amma alaƙarka da Allah kare ba zai ci ba to wallahi in kai wasa a duniya Allah zai wulakanta ka shi yasa ka yi kokari ka gyara alaƙarka da Allah idan ka gyara alaƙarka da Allah sai Allah madaukin sarki ya taimake ka ka yadda cewa Allah shine rabbu ka miƙa rayuwarka zuwa ga Allah ka nemi al'amuranka zuwa ga Allah ka dogara ga Allah sai Allah madaukakin sarki ya maka abin da baka tunani shi yasa annabi Ibrahim ya ce aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya na na miƙa rayuwata gaba ɗaya ga Ubangiji, Ubangijin talikai, shi ya yi halitta, shi yake mallakar halitta, shi yake gudanar da al'amuran halitta gaba ɗaya. Wannan abin da annabi Ibrahim ya yi, sai Allah ya ce wala qadis tafainahu fi duniya, sai muka zaɓe shi a duniya. Ashe matakin zama wani abu a rayuwar duniya shine miƙa al'amari zuwa ga Allah, shine gyara alaƙa da Allah. kuma malamai suna cewa akwai wani sirri duk lokacin da kake da matsala da ubangijinka idan ka gyara Allah zai karbe ka kuma Allah zai gyara maka rayuwarka yadda baka tunani idan kana cikin matsi kana cikin tsanani kana cikin damuwa to ka fara tunanin ya alaka ka da Allah ciki idan alaƙarka da Allah ba ta da kyau ka gyara wallahi za ka ga Allah ya gyara maka rayuwarka Allah ya kawo maka nutsuwa a cikin rayuwarka Allah ya sanya maka albarka a cikin rayuwarka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin wani mutum a zamanin Banu Isra'ila wani mutum ne rashin lafiya ta kama shi sai ya tara ‘ya'yansa gaba ɗaya sai ce ya ku ‘ya'yana ina so zan yi- zan tambaye ku idan na tambaye ku ku ji tsoron Allah ku bani amsa tambayar da zan muku tambaya ta farko shine menene matsayina a gurin ku suka ce a baba kamar yaya yace eh ku bani amsa suka ce kai mahaifinmu ne yace kun tabbata suka ce mun tabbata yace tambaya ta biyu da zan yi muku yanzu idan na mutu aka tambaye ku a game da ɗabi'una da halayena tsakaninku da Allah me za ku iya faɗa a kaina ku gaya mun gaskiya kar ku boye suka ce baba wallahi babu abin da za mu faɗa a kanka in ba alkhairi ba domin duk wani haƙƙi na ‘ya'ya wallahi baba ka sauke mana shi duk wani abin da mahaifi yake wa ‘ya'ya na kyautatawa wallahi baba ba abin da baka yi mana ba shi yasa baba tsakaninmu da kai sai san barka sai Allah ya saka da alkhairi sai ce ya ku ‘ya'yana gaskiya ne kun ɗauke ni mutumin kirki kun ɗauke ni mutum mai kyautatawa to ku sani ina mai faɗa muku tsakanina da Allah ni a wajen Allah ba mutumin kirki ba ne. suka ce "Ah, baba kamar ya yace na gaya muku gaskiya kuna gani a a gaban ku ni mutumin kirki ne amma a wajen Allah wallahi ni ba mutumin kirki ba ne." suka ce "Ah, baba lafiya yace ni na san abin da nake wa Allah ko ba ku sani ba domin ba na yadda na yi wa Allah abin da ba daidai ba a gaban ku amma a ɓoye ni na san abin da nake wa Allah shi yasa abin da nake so da ku ya ku ƴaƴana idan na mutu ku kona ni ku ɗebi tokata ku je ku zazzaga ta a cikin teku saboda ruwa ya kada ta ko'ina yadda Allah ba zai iya kama ni ba. Ya ce domin idan Allah ya kama ni, ni na san abin da nake masa, wallahi zai mun azabar da bai taɓa ɗan adam a rayuwar duniya ba. Bai san Allah ba. Su ma ‘ya'yan bai san Allah ba. So da haka yana mutuwa sai suka zartar da wasiyar babansu. Suka ƙona shi, suka ɗebi tokar, suka je suka zuba a cikin teku. ruwa ya kada tin- tin- toka ruwa yana gama kada ta gaba daya sai Allah ya kira wannan tekun ya bashi umarni yace ya kai teku haɗe mun wannan toka guri daya sai ga tokar wannan mutum ta haɗu guri daya innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu fa subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un toka tana gama haduwa sai Allah ya ce ya kai bawa dawo yadda kake sai ga wannan mutumin ya dawo yadda yake sai Allah ya kalle shi ce ya kai bawan Allah manzon Allah ne yake ba sa bai labari yace me yasa ka ba wa ƴaƴanka wannan wasiya sai wannan mutumin yace makhafatuka ya rab ya ubangiji tsoron ka nake ji domin na san in ka kama ni ga abin da zaka yi sai Allah ya ce tunda kai da dama ka ji tsoro na ni kuma na gafarta maka sai Allah ya masa rahama ya kai shi gidan aljanna wannan hadisin yana nuna mana wani abu yana nuna mana duk yadda alaƙarka ta lalace tsakaninka da ubangijinka idan ka dawo Allah zai karbe ka Allah baya ruko Allah ba irin dan adam bane wanda zai ta ruko ya ta ruko yana jiran lokacin da za ka kawo kai ya dauki mataki in dai ka tuba ga Allah ka gyara alaƙarka da Allah Allah zai karfe ka kuma Allah zai gafarta maka wancan bawan Allah yayi nadama ya tuba ga Allah amma bai san Allah ba sai ya bada waccan wasiyar wannan nadama kadai da yayi sai Allah ya karbi tubarsa tun kafin ya mutu ma Allah ya karbi tubar shi shi yasa sai Allah ya gafarta masa shi yasa yana da kyau mu dauki matakin gyara alaƙar mu da ubangiji musamman a wannan wata na Ramadan za mu ga yadda rayuwar mu za ta kasance da izinin Allah subhanahu wataala sai Allah ya ci gaba da cewa wasabiha Ibrahimu banihi wa yaqub Allah ya ce tuna lokacin da annabi Ibrahim da annabi Yaqub kowanne ya yi wa ‘ya'yansa wasiya. Annabi Yaqub jikan annabi Ibrahim ne, domin annabi Yaqub ɗan gidan annabi Ishaq, annabi Ishaq ɗan gidan annabi Ibrahim ne. Malamai suke cewa annabi Ibrahim abin da yasa Allah ya hada wannan annabi Ibrahim da annabi Yaqub saboda a rayuwar annabi Ibrahim aka haifi annabi Yaqub annabi Ibrahim ya san jikarsa annabi Yaqub alaihi salatu wassalam shi yasa annabi Ibrahim yawa ƴaƴansa wasiya annabi Yaqub shi ma yawa ƴaƴansa wasiya wasiyar da Allah madaukakin sarki yayi musu ko da yake kafin mu zo ga wannan wasiyar da Allah madaukakin sarki ya musu shine kamar yadda Allah ya bamu labari wa zabiha Ibrahim bani wa Yaqub ya bunayya inna Allah hasafa lakum ad-din wasiyar da suka yi wa ƴaƴansu Annabi Ibrahim ya ce ya kai ɗana inna Allah hasafa lakum ad-din Allah ya zaba muku addini wani addini Allah ya zaba muku Allah ya zaba muku addinin musulunci musulunci shine da addinin da Allah ya zaba kuma shine addinin da Allah ya yarda abota masa da shi shi yasa duk wanda ya rike wani addini wanda ba musulunci ba to Allah ba zai karɓi duk abin da ya ba shi yasa Allah ya ce inna dina inda Allah na'am
إن الدين عند الله الإسلام
Allah ya ce inna dina inda Allah islam lalle addini a wajen Allah shine addinin musulunci wanda ake bautawa Allah da shi wanda ake samun rahmar Allah da shi shi yasa annabi Ibrahim yawa ƴaƴansa wasiya da su rike musulunci annabi Yaqub yawa ƴaƴansa wasiya da su rike musulunci to haka kai ma kayi kokari ka dinga nuna wa ƴaƴanka musulunci kayi kokari ƴaƴanka su rike musulunci kayi kokari ‘ya'yanka su tafi a da'irar musulunci, duk wani wanda kaga baya son musulunci, to wawa ne jahili ne bai san menene musulunci ba. Shi yasa Allah yake cewa illa man safiha nafsa sai wanda bai san ciwon kansa ba, shi yasa zaka ga yana yin wani addini wanda ba musulunci ba. Amma duk wanda ya san ciwon kansa, duk wanda yake duk wanda duk wanda ainihin wato yake da hankali, yake da tunani, to ba wani addini da ya kamata ya rike in ba musulunci ba. shi yasa annabi Ibrahim yawa ƴaƴansa wasiya da shi haka annabi Yaqub ma yawa ƴaƴansa wasiya da wannan addini shi yasa wannan addini na musulunci shine addini na tauhidi sai Allah ma annabi Ibrahim ya sanya wannan kalma ta tauhidi ta zama wata wasiya ga zuriyarsa kuma ga ƴaƴansa da za su biyo baya Allah ya ce waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi ya sanya wannan kalma ta musulunci ta zama wanzajjiya a cikin zuriyarsa, ya zama duk wanda ya biyo bayansa a cikin ‘ya'yansa da jikokinsa ya zama suna riƙo da musulunci kuma suna tafiya akan ainihin wato tauhidi. Sai ce falata mutunna, kar ku yadda ku mutu, illa wa antum muslimuna, face sai kuna cikin da'ira ta ainihin wato musulunci. ma'ana me ake nufi dan adam bai san lokacin da zai mutu ba to ta yaya za a ce karka mutu sai kana cikin musulunci shine ta hanyar kiyaye dokokin musulunci din duk abin da musulunci ya ce a yi ka yi duk abin da musulunci ya ce a bari ka bari da izinin Allah za ka mutu a cikin musulunci mutuwa a cikin musulunci abu ne wanda annabawan Allah ma suna neman shi abu ne wanda manzannin Allah ma suna da buƙatar shi abu ne wanda annabawan Allah suna roƙon Allah ya ɗauki rayuwarsu a cikin musulunci. Idan muka ɗauki annabi Yusuf alaihi salatu wassalam bayan irin mulkin da yayi, da annabta da yayi, da manzanci da yayi, ƙarshen rayuwarsa da ya fahimci ya kusa komawa ga Allah, ai ɗaga hannu yana roƙon Allah. Ya ce, Rabbi, kada a taitani na. نعم فاطر السماوات والأرض أنزل منك الدنيا والآخرة نعم ربني مسلما وألحقني بالصالحين annabi annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya ce rabbi qad ataitani min al-mulk ya Allah ka bani mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith Allah ka sanar da ni fassarar mafarki sai ce fatira samawati wal ard kai ne makagin sammai da kasai anta waliyyi fi duniya wal akhirah Allah kai ne mataimaki na duniya da lahira bana neman taimakon kowa in ba naka ba sai ce tawaffani musliman Allah ka karbi rayuwata ina musulmi wa alhiqni bis salihin Allah ka hada da mutanen kirki idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin as-salihin shi kuma yace wa alhiqni bis salihin Allah ka hada da mutanen kwarai wannan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam annabi Musa annabin Allah yace rabbana yace rabbana afrigh alaina sabra ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين
yace ya ubangiji ka zubo mana hakuri sannan Allah ka karbi rayuwar mu muna musulmai annabi nuhu yace wa umirtu an akuna minal muslimina an umarce ni na zama daga cikin musulmi haka hawariyun abokan annabi isa alaihi salatu wassalam suka ce amanna billahi wa shahada bi anna muslimun suka ce mun yi imani da Allah kuma mun shaida cewa lalle mu musulmai ne to haka dukkanin ainihin wato manya-manyan annabawa da manzanni da mutanen kwarai da mutanen kirki burinsu Allah ya karɓi rayuwarsu suna musulmai shi yasa daga cikin wasiyar da annabi Ibrahim da annabi Yaqub suka wa ‘ya'yansu shine fala tamutunna illa wa antum muslimuna kar ku yadda ku mutu sai kuna cikin da'irar musulunci haka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Muslim ya ruwaito hadisin Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kare da gare shi manzo Allah ya ce faman ahabba an yuzhiza anin nar wa yadkhul janna manzo Allah ya ce duk mutumin da yake so a nesantar da shi daga wutar jahannama a kusantar da shi zuwa ga aljanna ya yi ƙoƙari mutuwa ta zo mishi yana mai imani da Allah da ranar lahira shine yana musulmi shi yasa duk halin da ka samu kanka ka yi ƙoƙari ka mutu a cikin da'ira ta musulunci ta hanyar kiyaye ab- abinda Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi da barin abinda Allah maɗaukakin sarki ya ce a bari ina gani lokaci ya yi har mun ci awa ɗaya za mu tsaya a nan Allah ya kai mu gobe za mu tashi sirrin da ya sa ake so mutum ya zama musulmi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladar abinda muka yi kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi